أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أجمعين بالأجمع السلام عليكم آه، من دا كان كاتم من دوسي مايكي صلى الله عليه وسلم آه، زمانا همسين دبيو أتكمنا لتافي من البركة تاريخ الحوادث والأحوال النبوية تاليف السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى آه، muna cikin maganan fatu makka da abin da ya kai gare shi ne ma ya kai aka yi fatu makka shine wannan yakin banu kuza da banu bikrin wanda kafirin makka suka kita eh, yarjejeniyar hudaybiya suka shiga ma banu bikrin haka ne to mun zo daidai inda aka ce zabiya ta shigo madina ko kafin ta fita aka bata takarda wasi ga wani ya bata cikin musulmai haka kawai sai aga nasu basan ya fito sai yake cewa ina Ali ibn Abi Talib yace gani ya Rasulullah ina Zubair dan Awam ina Miqdad ibn al-Aswad awwal farisin fil Islam suka zo yace maza maza ku kama hanya ku je wani waje hanyar Makka sun Sarhatul Kak akwai wata mace a wurin ta da wasiƙa da aka bata karɓar wasiƙa suka hau maza suka fita shikenan suna zuwa wurin suka same ta inda nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka ce ke ina wasiƙan da aka tace ai ta ba wani wasiƙa ta yi rantsa rantsa kamar za su biya roƙon Ali ya ce ina ai ba maganan biya ba ai wanda ya magana na in duk duniya ta ce a to duniya ne ta yi ƙarya shi kaɗai ya yi gaskiya wallahi ko ki fito da wasiƙan nan ko in ta kawo miki tsaraici za mu yi ki saboda ki ba da wasiƙan nan ta ce to su biya su ba ta wuri a su biya suna juya su su kalli wani waje sai ta sa hannu cikin gashin ta sai ta ciro kitsan ta sai ta zaro wasiƙan sai ta ba su ana kawo wasiƙan su ba su buɗe ba saboda girmama annabi ba haka suka kawo sai da aka kawo sai a buɗe akan ta akan ta wasiƙa daga hatsi na abi balta ta zuwa ga kafir maka maza maza ku shirya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na shirin zai zo ya faɗa muku da wannan darasi ne ga shugaban rundunan kowane soja a duniya a matsayinsa na musulmi ko ba darasi ba ne na shugaban ƙasa eh wannan darasi na shugaban ƙasa ne ba na kofur ba ne ba na ɗan ƙaramin soja ba ne na babban shugaban ne. Ya zai sai da ya ji ta bakinsa. Na ce muku hatta Iblis ma sai da Allah ya ji ta bakinsa. Da yakin sujada ko? Ai take tun daga bakan sujada ba ko ka zama tsinin ne a kwara mar da kuwa daga wurin ko? Amma sai aka tafi mama na aka. Allah ta sujada. Is amma ka san me tambayar nan ba yana so ya san me yasa aka yi bane. Dan sani ya kare ai Allah mun goyi ke tambaya fa mamiyana ka aya lokacin da sai ce basur ne ko bayan sa ne da suka ya san da ne ko kuma a bai ma san ma da shi ake wanda yake jajjan mala'iku ya ga ko shi ba mala'ika bane amma sai ya faɗi dalilan sa ya ji ana kai rubin ko kaga a dalilan ne he da aka ji dalilan sa na ka tsine mar ba tun daga rashin biyayya aka tsine mar ma hamalaka ala hadha ya hafi haka manzo Allah ya ce ya haɗi ma hamalaka ala hadha kai ko me kai kayin wannan yace la tajal alayya ya rasulullah asala karka mun gabari ka ji uzuri na wallahi tallahi ban yi wannan ne faƙan ko ragbatan anil islami ba a'a abadan abin da yasa ne wannan ya rasulullah ina da ƴan mata na da yana makka duk ƴan uwana muhajirai suna da ƴan matan su wanda suke da mata da yana makka suna da dangogin su kafirai da ke ba su kariya in za a ci zalin su ma akwai dangin su kafin su ce dan uwana ne da jini ba zai da taba shi a taba masa iyalan shi ba ni ko ban da kowa sai na rasa me zan musu wanda zai sa ni masu dan kiyaye mun mata na da yana sai na rubuta musu wannan ba wallahi na san sani labarin ba zai hana Allah ya baka nasara akan su wallahi da yake annabi Muhammad da suke da sadaka kumur rajul yace ya ga muku gaskiya sai Umar ya sallallahi ka bari dille marka yace a'a وما أدراك لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه من نعم فاجي بدر kasani ko Allah ya ji mutanen badar ce ku aikata abin da na ko ga dama da gona ya muku an fi shan wahala a udu ba amma falalar ta fi wa bada bada akwai da ko marin wani bai ba ko aka ce an yi nasara daga farawa amma tun da alu badun ne ko da kuwa bai wani ba ana harko wannan kawai yake ganin fafa wai aka ce an kammala yaki amma aka ce wa ahlu badr su ne lamba ta farko a udu ne ma aka yi aka yi jina jina da yake ce na falalan yan udu amma falalan duk ta kare a badr sai da ce shuhada uhudi amma lamba ta farko a musulunci badal muhajiransu da lansarinsu hatta ashadu bashir fijana sai da suka zama yan badar din in kace usmanu bai zo ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaya ya jinje yarsa da take rashin lafiya kuma sai sama da aka zo ba gani badar aka hada da shi dan shi ma a matsayin yaki sa'idu dan zaidu dan amr dan nufail da shi da talatu bai da ba sa nan annabi ne yake su sallallahu alaihi wasallam su ne musu labarin kasar makkan su dama an gama badar har an ci yaki aka kuma raba gani ba ana gane wannan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ka gani ya ce a kashe gadirin a rufe shi a yi ta dukansa tukunna har sai ya faɗi a kai ba ana ji yawwa to da hijira hijira ta shiga takwas cikin watan azumi ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya shiga fatu makka sojoji wajen dubu goma ya shiga da su da ya ji alaihi salatu wassalam wato ranar nasara ne ranar da za a ɗaga kai sama ne amma wallahi suna cewa da kira ke ganin fuskan saboda kunyan Allah ya sa kulan nan kwalkwali ta ƙarfe ya ɗaura mata rawani baƙin rawani ka ƙaddar baƙin rawani akan mutumin da fi kowa fari ya fi kowa kyan kama Allah musalli ala sayyidina Muhammad ana ji ya sa silke bai ɗau harab bai ɗau ihrami ba tunda dama ba shigan ba shigan umra ba ce ana ganewa da ya shiga yana cewa alhamdulillahi wahada an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada la shi'a qablahu wa la shi'a ba'da da ya iso dama ce a sanar kafin a iso an yi sansani a bayan garin makka da daddare ana gobe za shi to abbas sai ta sai ya kama shi ta sai mutane dangin makka sai ya fita a doki sai je ya gano abokinsa ya gamu da abokinsa abu sufyan ya ce kai wallahi ka zo ka tuba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wajen dubu goma kowannen su ya fi son mutuwa da rayuwa ga tun da wuri ka zo ka karba musu amana don gobe ya zama ya shiga gari ba za a yaki ba ka tuba sai ce to kana ganin ba kuma ce to mu je shi abbas a raƙuyin manzon Allah saboda ya bashi alama aminci kama a ce a ɗauki motar shugaban ƙasa a je da ita za a ɗauko mutum wanda da lamba an san motar sa ke sahabbai sun fi haddace raƙumin annabi a kamar yadda komandojin sojoji suka haddace lamban shugaban ƙasa ko kukanta suka yi an gyatta sahu za a tashi sallah fa amina fa ana ji sai ga sai da asubahi fa kawai sai abubakar sai suka ji kukan rakumin manzara sai ce a tsaya wannan kukan na rakumin manzara wataƙila canja ra'ayi ya ce zai zo mana aiki haji da kansa Allah ya sa muna da rabo mu jira wannan sallan ko shi zai jamu can sai ga Aliyu ya zuwa kan rakumi sai ce a ji ta amiran au ma'amuran an naɗo mana kai akan ka ne ko kuma wani umarni aka baka ci wani umarni aka ba na zan karanta alƙawura na suratul tauba bara'atu kana na akan matsayin kana amir haji sai abubakar ya ja sallah to a wannan da ya zo da raƙun sai ya ɗauko abbasu a ya ɗauko abu tafiya na harbi a raƙumi suka zo ja sai ya ga sojoji da yawa a da suka yi suna wuce suka zo ta jan umaru umaru yawa dama na ma alkawari a udu ka manta da kana cewa uzzala na wala uzzalakum annabi kin ba amsa muka allahu maulana wala maulanakum ka manta da kace afil qawi muhammad afil qawi ibnu abi kuhab afil qawi ibnu khaddam ne ce maka duk muna nan ba za mu mutu ba sai Allah ya kuto yau gashi tun da yau yau abbas ba nuri sai ce ka bari mu saurari annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aka zo aka ajiye shi ga wani abu zai bayani kai ne ce kai ni ne amma na san da baka ci a kashe kai ne aka yi amma ana laka an tashhada Allah ilaha illallah wani sai ce yanzu lokaci bai bada ka yadda babu wani Allah ya mutu gaskiya su ta sai Allah shi kadai dodo bai nan sai a kware dodo bai da amfani shekara 21 muna buga da kai da yana da amfani da aya tabbata Allah shi kadai ne to ka yadda ni manzo sai sai ce wannan ne kuma sai Abbas ya tunkuɗe shi wallahi ka faɗa zan suka shekin baka sai annabi ya ce ku bar shi ku je da shi ka nuna masa sojojin Allah aka fita da shi ne a garin duna wannan ya ce wannan ba ce rundun wani wannan ba ce wani kai wannan banci a rundunar mai gida da kansa da kan asbaha mulku ibn akhika aziman Kai, mulkin dan dan uwanka ya yanka abdullahi ne mulkin ya girma Muka abbas ka san tunda baffa annabi da kan asbaha mulku ibn akhika aziman Kai, amma mulkin dan dan uwanka ne ya girma ce inna inna hanubuwa in ji abbas ya ce annabta ne ba mulki bane ya fi kafin mulki to sai abbas ya san like ka san mutumin naka a masa wani abin da zai ji daɗi ya ce to man da kala baita abi safiyana fa huwa amin man aglaqa darahu man aglaqa man da kala baita fa huwa amin man da kala masjid fa huwa amin akai ta faɗi to da ya so alayhi salatu wassalam ya shigo din yana alhamdulillah wahada wahada an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wa'ada da yake tasayyizul jamu wannan duburi ya cika alƙawari jinduma wannan duka mahzum min al-ahzab ya cika alƙawari la shi a kaula wala shi ba da ya zo kofan ya ce a tara musu duka a safa suka taru dama sai na ilace musu in yi tambaye ku kuce masa alkurba alkurba ya rasu wanda kuce masa tallahi da kada asara kallon alina in kunna da kadina to da ya zo ya tsaya ka san dama agogo ne ya juyo ya dawo ranar farko da zai da ya ci zuwa musulunci akan dutsen safa ya kira su ana ji hadisi yana nan kitabul iman cikin sayo muslim na ibn abbasin cewa ya bani hashim ya bani abdi manafi ya bani kabib ibn lu'ay suka taru muhammad ya tafi alasafa araytum law akhbartukum anna khaylan bi safi hadha al-jabal musabbiukum aw musaddiqi antum qalu ma darabna alayhi kadiban qala fa inni nadhirun lakum bayna da azabin shadid wanda abu lafi ya bashi amsa marar daɗi an tuna to yau ma ce su taru a wurin kaga agogo ya dawo ko ka san in ga sha biyu rana to sai da sha biyu ranar jiya ta wuce sannan ta yau to shi ne sai tsaye alaihi salatu wassalam sai ce sai ce ya ahala makkata yanzu kan baya bani hashi ya bani abdu manafi ba ya ahala makkata mata sun nuna anni fa'ilun bikum yau kuma me kuke tsammani zan kun san dai kun kashe mun sahabba irin su yasir kun kashe mun baffa na misali ba wai ya irga musu bane amma sun san me suka yi a uhudu kummun kummun kummun me kuke ganin tsakaku suka ce ai alqurba alqurba ya rasulullahi tallahi laqad asraka Allah alaina an kuna lakati sai ce tuni ma qul lakum ma qala akhi yusuf li ikhwati la tasiba alaikum al-yawm idza bu fa antum tulaka ba ku da wani ba wani laifi akan ku na yafe muku ku je kun zama sakakkun yaki ba bayi fursunoni ba ba kuma sarakuna ba daga nan maulana shi na ta wata a nan bahaushe samu talaka ya zaɓi ba an tumu talaka shi ga shi ba sarki ba kuma shi ba bawan kowa ba yana tsayawa shi talaka talaka ana ji ismu jam'in ne mufradin sa tsalik tsalik sakekke ba asir ba kenan kishan mene asir jami'in sa shi kuma asra asra badri maka nabi an yi kwalau asra hatta yaskina firas to ɗaurarre shi ne asir raubataccen yaƙi wannan kuma dalik ana ji to shi ne haka ne sallallahu alaihi ran kafin ya fita kamar da muka karanta ji a masallaci a ran nan sai da ya naɗa gwamnan maka kuma ran da ya musulunta yaro ɗan shekara goma sha takwas shi ne attagu ɗan usai sun tsaya shi da abu sufiyan da wani suna hira sai yana ta kai daga akraman la usaidan la yiro wa bana usaidu ba zai ga bakin ciki ba yau a ce muhammadu ne ci makka yazo ya zo ya ci garin nan kai Allah wai Allah ya gina baban shi bai ga takeici ba sai ɗayan kuma yana yana izgilanci ma ladani an ya ce amma waje da muhammadu ga yara hazal gurai mu'azzin shi ba su bayani ta ni ba zan ci komai ba in ne magana duwatsun nan ma su ga masa to sai ga annabi sallallahu alaihi suna gama magana kai gashi ce kai attabu kai kake cewa Allah girma baban kawai don bai da rai bai ga lokacin nan zo ci garin ba kai ko gana kake cewa wai amma wajen Muhammadu ga rasul gari ma kai kuma kace duwatsu za su ga mu haka ubangijin duwatsu ne ya ga ma ana ji sai ko bude bakin attabu ce ashhadu annaka rasulullah ashhadu an la ilaha illallah shi ma dai ya musulunta yace da ɗayan mu ya bar nan sai ci shi je ga maka amma wallahi tunda ake kana magana da Allah sai wani yadda to a ran nan ba washe gari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan makka shekara su sha takwas ka zo na abin mamakin ba za ka kai jefa kuri'a a Najeriya ba sai ka kai shekara sha takwas a wajen manzo Allah sallallahu alaihi a wannan shekarun ka kai ka zama gwamna wai zaɓen ma sai ka kashe kashe ta kanka je kokari ana ganin baka da hankali kasa da shekaru shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam a makarantarsa a lokacin ma ka kai ka zama gwamna Allahumma salli ala sayyidina to shine shine ya zama amirul hajji a shekara shi a tagunna ana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya fito ya shiga da sojoji dubu na ce to sai ya samu ƙarin dubu biyu sai ya ji labarin hunaini sun taru mutanen ɗaifa sun taru a hunaini za su yaƙe shi ana ji sojoji sun taru a hunaini za su yaƙe shi to sai ya fito da sojoji a lokacin sai ya ranci sulke wajen wani a cikin a cikin mutanen da suke wurin wanda kamar ba su ma musulunta ba suna mu'allafatu qulubuhum ashe gwamnati za ta ci bashi ta je yaƙi yaƙi ya faru ko za ta tunda ban da kuɗi na haƙura waye malamin kan ba manzo Allah ba annabin da za ta sai an yi rance ashe gwamnati rubuta takarda tana neman rance za ta je yaƙi wajibi ne ba ma wai mustahabi ko man mubahi ko man dubi bane wajibi ne na state dan ana za a take abin da muke kira wato core value na state shine sovereignty din state is at stake ana jigo to wannan ina ganin zamu tsaya nan malam ya riga ya mutu lokaci ina ya mutu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatimul Katabi wa jalla bin shamsun alhamdulillah eh mu bari za mu zama wanda iya tunda su ma san bayan su ma ta mu suke gani ko mutane nake tambaya ko nan din ne ma da ya kamata ce ana share wanda ya mutum takwas goma ashirin sai mu bari sai mun dawo kai ku gari ma haka alhamdulillah sauran minti na sha takwas to bari mu amsa ko amma za ku yi ta mana su daga baya wanda za yi a ma san baya da nan su wannan gaba su sai tun da wanda suka tambayan ba nan suke ba amma mai tambaya nan yayi amma when you're taking note of all the questions that will be raised so that whenever we are back on the air sai muka muka dawo online sai sai a maimaita mana su ko me ya tambaye a ya musulunta a ran ya musulunta ya kammala musulunta akwai yakin da aka je da shi malamin siyasa an masar ya yi jihadi sosai a cikin yaƙe-yaƙen ƙarshen nan saman na bayan fatima ka da hunayin da a hunayi duk yana cikin ana ganin zuciyarsa da ɗan saura to raƙuman nan da aka zo aka raba za mu zo kansu a hunayi da shi wa yau mahunayin farraƙar jesha wahadahu a nan na bi kalar mustapha wa mubdabu فأعطى أبا سفيان مئة ناقة وصفوان حتى صار ممن تقربوا ومالك والأباس أدوء منه وألقمة النيل أقام فأريبوا وكل لهم مال بن حرب وإنما يغيرني من حبه المحسب صلى الله عليه وسلم to raƙuman da aka raba da shi aka raba na ranar hune musuluncinsa yake kuma ya riƙe alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana roƙo ya rasulullahi ga ɗana ma'auya ya zama sakatare a gaban kai na rubuta wahayi ya ce ya yadda ya ce kuma tun da na ji alkur'ani ya ce maka inna alanna laka zuwa da kallati a taita ujura na amurka da ma fa'ala wa na ta amurka har turgiman sha min hunna ina nema alfarma in dokar ta ta yadda in aura maka wata yata ya ce a ina auren yarka kuma ba zan ƙara auren wata ba ya dauka kotu doka da take banci annabi haka ne ya ma kama kafa da ita yadda sai ita ma ta gaya annabi tana neman alfarma annabi a wuriyar uwar uwa da uwan daya sai annabi ake ba haka ba a taba abu mai daɗi kan manzo Allah annabi yi mamaki ba har yana annabi ma shugaba halitta ya ce wata yanzu ke ko sai ke yadda ta ce ya rasu Allah yanzu ni kaɗai na wurin ka in kuma da wanda ya kamata wannan alherin ya samu ba wanda ya kamata samu kamar yarwata ce ni da ita tito ya rasu mu da muke ji an ce wancan ma da ta baka ce ce kai ku dakata ku daina bijiro min da yan uwan ku mata da yan kucin a
na yanzu masu hada sallar magriba da isha eh hadiri da ruwa da aka baɗi da duhu da laka kun waɗannan ne za a iya haɗa mana ko amma shar'insa a watsi malamai suna cewa ɗansu masu yadda inda aka haɗa ko aka aka yi ta lokaci ka gaya warware daman dalilin da kuma gida karwa ya jika mutane to ana yi kuma ci gaba da hira a masallaci har isha yin gaske zuwa ai kaga
saboda wannan fatuwarka a cikin wannan ya kokin da annabi gazawat Eh.
kuma na gaba a kara ba eh ai an ai to ai shigan yaki ai yaki aka yi ba shi yasa nake maka an sa sulke na'am an daura an an sa kwalkwali ba na'am sallallahu alaihi wasallama na'am da kuma da aka je din akwai waɗanda imam malik ya rawaito mana cikin muwadda ga hadisi nan na ibnu shahab az-zuhri na'am na'am radiyallahu ta'ala anhu a cikin muwadda cewa da kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fati wa alaihi al-mighfar Mm.
yana sanye da kwalkwali Mm.
ana ganewa falamma da kala wada'aha wada al-mighfar na'am فقالوا له يا رسول الله هذا ابن الأقطل آه، متعلق بأسار الكعبة قال فاقتلوه na'am ya rasulullahi ya ci bayan ya shigo ya cire bayan ya- yana saye da- da gulan sinke din da rawani sai ya cire ya ajiye sallallahu alaihi wasallam bayan ya sauka sai aka ce ga ibnu akdar ya tukunkuye da zanin kaba ya ce ku kama shi ku kashe shi dama kun ji kisa ne a kansa dalili ya yi haka wajen kar a kama shi ne wannan bawan Allah zuwa yi madina ce ya musulunta na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura shi ya je ya karbi zakka wani gari na'am da suka je suka kwana hanya a wani bawan Allah cikin hadiman da ke karkashin sa sai ya sa shi ya yanka akuya ya soya to ya yi bacci bai yanka ba ya tayi da safe kawai shikenan sai fille mar kai ya kore dabbobin da kai gudu kuma makka daga ne sai wasu kuyangi biyu ma suna waka suna yi wa annabi zambo to kowanne ma kisa ne kashe wancan ba Allah ko ba yi wa annabi zambo kisa ne sawa yi wa annabi zambo ko mutum bai ba ba ma gafara ko ya tuba sai an kashe shi wanda shi ya fi girma ma to kaji ya ce a kashe shi na'am kafa da ba na gaba ba na sabu wannan ba da zoto bayan kasa
hamrawul asad sun ɗauki shi kamar washe garin hudu ne kamar yaƙi ɗaya ne na'am sai da aisha na gaya maka zubair eh, urwatu ya tambaye ta na'am ya ya ummul ummul mu'minin ya umma su- man allazina qala man allazina sajabu lillahi war rasul Mm.
shine hamrawul asad min bari ma asaba mulkar sai ta ce inna abaka wa jaddaka mimman allazina stajabu lillahi war rasul min bari ma asaba mulkar na'am da babanka zubairu na'am da kakanka abubakar Na'am.
suna cikin wanda suka amsa kiran allah wa garin udu na'am da annabi ya ce maza maza a haura bai yadda ba ma wanda bai je udu ya bi shi ba na'am rauna nan za a daura masa kan rakumi kan da kai su tafi ana rike da mutum tiga tiga a daura shi ba yaƙi kuma zai ji ruwa ruwa wani an masa jina jina wani ya kumbura ko ina jiki shi ta ce min ba da ma asaba mulkar bayan raununuka sun same su to shi ne da abu sufiya na ji labari a yace kai annabi ya ce wallahi da sun jira ni na iso da sai na sai na kafa tarihi da su Allah manta da su sallallahu alaihi wasallam suka juya suka suka suka gudu to shine Hamra da Asad ba kowa cikin malaman sira suka dauke ta matsayin yaƙi mai zaman kanta ba tunda ba ma koma mai ba ba kaman cikito ne na Uhudu haka wataƙila shi yasa shi a sai da alayi bisa bai ware masa ba fitowa aka yi na musamman ba na'am kuma kaga duk da haya Uhud ah, ba abin nan za ta ce jarha Uhud na'am daman katala Uhud Mm.
su ne shawada Uhud ko su ne wa ya san shi na filaji na lalata kuɗi bi karfin Allah ko kuɗa lai wala mu ya zani na ana gane su kuma jarha udin su ne fankar ubi ne mutum na lawa fardin jarha udin su ne katala udin su ne ya san shi bi ne mutum na lawa fardin wannan su kuma jarha udin su ne fankar ubi ne mutum na lawa fardin su ma ni ni mutum na lawa fardin nake nema na'am
wanda suka sha da udu an ce sashi bi ne mutum na lawa fardin na'am wanda suka yi raunuka ba su sha da mutum saba'in su kuma fankalau gini mutumin lai ofin lai yanzu su su wata wani zuwanan da wata shekarar kenan da aka zo ga zutu batin na'am al'akira na'am
ba ya ce mu ijina batar a wurin ba na'am to da following year da aka zo sun kasa fitowa saboda yunwa da wani sun fusa ta Allah na'am sun fusa ta manzansa to shi ne wannan sai Allah ya ke sauko musu da yunwa a makka da wahala ya zan ba su ma iya fita yakin ba sai suka turo na ayin mun faɗe shi na'am an tuna da ayin masudi na'am al'ajayi to ya zo shi ne allah zai kara mun nasu na'am wannan nasu shi kadai ne yana cin abin da za su shafi suka fito da ilimin usul usulun fiqh ya za mutum ɗaya zo maji ne magana qur'ani ya shi nasu na'am ya za mu yi to da wannan da da da atamuruna nasu bibiridin nasu kuma alqur'ani wanne ne nafsu wanne ne mutum daya kaga usul fiqh ya zama dole mutum daya shigo mutum Qur'ani ya ce wa'anda mutane suka ce musu mutane suka ce kala laumun nasu innan nasa nasa na biyu wa kafiran makka ne nasu na farko mutum daya ne no ai mun kan jama'u lakum fakshahu fa zadahum imana fa qalu to kaga wannan kenan ya zama wajibi shi ya rubuta risalar sannan shi shafi'in kenan wacce farko talifi da aka yi na usul usul fiqh da sahabbai na aiki da shi amma ba su kira shi usul ba amma a matsayin a ilmance masa dawabi da ka'idoyi da kuma shafi'i ke yana da kyau in ka zuci da aka tuna shi sai zama kallon shi fitan da aka yi na fafi maka tun farkon fitan ma dama idan ba su zo su kai mu baya ba za a yi
annabi bai sa ya ya zo daga shi ba kawai sun ga an karfi su kaga ba sai an kara sai su mika wuya sai a wuce wurin a faɗi sharuɗa da ka'idoyi ita kuma wannan mata da